kuma a kiyaye in Allah ya so yadda kamar yadda yau 20 ne ga watan Ramadan ko to a wannan masallaci muna yin sallar tahajjudi muna farawa karfe 1 in Allah ya sa da duk wacce Allah ya bata dama a za ta zo sallah akwai bangaren mata ana yin sallah kamar yadda kuka sani kuma tsaro insha Allah daidai gwargwado kuma muna gayyatin in hizba mata wanda mazajen suka ba su dama su zo don gyara sahun mata da kuma hana su cakuduwa da maza da kuma kula dai da yanayin suna zazzagayawa amma duk yar hizbar da aka ga ta zo aikin hizba sallar karfe ɗaya kuka ga tana gyangyaɗi ku ɗauka mun hotonta kawai ku ɗauka mun sunanta kun ji ai don Allah ku taimake ni saboda na ji labarin bara wata ta je ta nemo izinin mijinta ta fito ga shirin kayan hizba sama da ƙasa amma sai dai ki ganta a gefe tana ta gyangyaɗi kwallo mai dokar bacci ya buge da gyangyaɗi an gane to Allah ya saka da alheri da haka akwai sallar dare insha Allah ta'ala tahajjudi da za a yi in Allah ya sa an samu dama a zo a dan ji addu'o'i a roƙi Allah kuma kuna da dama za ku iya zuwa abu na biyu ku saurara ko za a ci gaba da abin ne abu na biyu muna da iyayenmu dattawa tsofaffi masu shekaru 70 ne 65 wannan fom ɗin kun ga wannan takardun hannuna ina jin yau sun fi shekara takwas da muka sa aka rubuta shekara takwas tunda mun daɗe mun yi shekaru muna yin karatun nan karatun nan na mata yanzu ya kusa shekara ashirin tun ba haife ki ba fa ke yar Allahu akbar kina ta yi kabbara kuma kin ganni gani nan daren dagam abar addu'a dalibai ne wallahi insha Allah wata ta ce malam a dade ana yi sai gaskiya na ce ta buga addu'a da insha Allah to waɗannan dattawan na zo na duba na ce kai Allah ya saka da alkhairi akwai wata ɗaliba ta a America ina ce mata uwar marayu ba zan faɗi sunanta ba saboda ba ta so in faɗi sunanta daga amerika yanzu haka tana bi na karatun nan na ce mata ina da wasu dattawa mutanen kirki masu shekaru suna zama a gefe na ban taɓa ga wata tsohuwa tana gyangyaɗi ba in sun daina zuwa nan gurin suna ɗan tabawa ko ka wannan yara akwai sharri ko kuma inna lillahi wa inna to ya isa ya isa haka ku rufa musu asiri don Allah ya isa ƴaƴan zamani kenan kakar taki ko ta ce malam yaya za a yi duk shekara tana taimaka mana wa marayu Allah ya mata albarka ita ce bara ta sai keken ɗinki sabo wa ɗaya daga cikin telolinmu Allah ya mata albarka daga amurka ta turo kuɗin na turo aka siyo keke aka yi webil ɗinsa daga kano aka zo aka ɗauke shi aka bata yanzu haka telan nan ita take hawa tana tuka kayanta sai na ce mata to da Allah a taimaka za mu ina so zan taimaki waɗannan ta ce malam ba kai ɗaya za ka yi wannan aiki alherin ba na ce ina so ne bana zan gunguje su da atamfa kowa sai na bata atamfa ta ce malam an gama to yanzu ga atamfofi nan zan kira kowace tsohuwa da dattijuwa mai wannan kun gan su nan duk wanda ku gani anan mai shekara 60 70 ne wata 80 ma akwai yan shekara 90 akwai yan 104 da haka dan Allah banda hasada banda jin zafi banda jin ciwo da bacin rai yawwa zan ba su insha Allah ta'ala to ina zuwa karanta su da can ina fata ana fahimta da haka insha Allah a yanda na lissafa zannuwan nan matan nan in Allah ya sa da kowa sai ta samu zannuwan nan kowa da kowa to dan Allah ku zauna saboda kuma yan Allahu akbar akwai fana ku ai cewa nai na lura banakar banakar ku min zanga zanga an ba da can an ba wa wancan yan hizba sun yi abin nan an ba su an ba na ce yan Allahu akbar dina kuma ba a ba su ba shine na turo aka ɗauki suna tun da asuba eh ko ba haka bane ba to wanda ba dauki sunanta ba ta yi hakuri inda rabanta wata kila wata ran kirifce ki da an kira sunan ki insha Allah Allah muku albarka to da Allah dan zauna a shiru mu girmama wannan dattawa kar wacce ta tashi kowa ta zauna a inda take yawa don Allah duk tsohuwar da take bacci ta farka dan Allah yawa don Allah ta farka wannan masu fom ne zan fara da su kawai Allah saka da alheri mala amiku a tamfa karka tsare karka rufe ni kuma gefe kai ba da control can a saurara a saurara a saurara yan rumfa kuma mutanen kirki ku yi zamanku Halima Adamu unguwar makaranta shekara 60 tana ina ba na ce abdi ya kira su su zama suna kusa ba ni ba na son miƙe-miƙen nan kar a je a miƙa wata ba ita ba mai ciwon ƙafa to miƙa mata miƙa mata yalla yalla ina take kursunin ka zuwa kai ga da wannan wannan sai cire kujera ne ka wannan kai ko mata a ba su wuri sun zuwa a nan ɓangaren suke ko amin kaga kai zauna nan gefen kawai kai ka rinka miƙuwa ɗaya kawai rinka miƙuwa sai ta zo a sa'a ai sai an fitar da shi sai ta zo a sa'a gaida ai ta fiti kai ni ba wannan a tabbar da na ganta na ce anya wannan da ba don ni ba bai rabe bane ba ai da na yi doguwar riga da wando da ita ni ba fulatani ne wallahi shi ne matsalar kawai meramu usman shekara 65 tomo ga allah tomo kamar yaya zan yi in tabbatar mamanki ne jama'a ku kalle ta ku ganta yadda ce to allah saka ki kai mata ki ce mun gaishe ta allah ya ba ta lafiya tana kwance ma akwai wadda ta rasu a cikinsu da Allah a tuna min sunanta shekaran jiya an kawo min form ɗinta ita ma za mu ba da a tambarta ko da tana kabari insha Allah wa a samu wata jikarta tun kamata Maryam Rabi'u shekara 62 ina Maryam Rabi'u kan bariki ina take Maryam Rabi'u tomo Allah sarki ai tashin ma da kyar ne sai hakuri ai sun ci duniyar su sun gama ai sai dai hakuri ta wannan ina take ai sai ta miƙe a ganta don kan na miƙa wata ta karɓa. Allah ya sa albarka, Maryam Rabi'u ga atamfarta, Allah ya saka, don Allah malam miƙa kada ya faɗa wani hannu. Hawwa Usman shekara 60, wannan shekara 60 ɗin fa tun, tun shekara takwas da ta wuce yanzu kenan wajen 68. Ina Hawwa'u, Allahu Akbar, Allah ya saka. ga ga atamfar ki dama ke ma yar baka baka Allah ya baki atamfa baka baka Allah ya sa albarka masha Allah mun gode gashi ni ka mata Imran ni ka karba kan ka wacce ta karba sai ta zauna da Allah Meramu Muhammad shekara kusan 63 ina Meramu Muhammad unguwar sarki ina Meramu Muhammadu tana nan Allah sarki mai ramu Muhammad da a tafama da Allah hukujam Allah wayin dubara ya ji gabuli wadi madalla amin amin halimatu adamu shekara 80 jauratukur sabuwa halimatu adamu to halimatu adamu halimatu adamu bata nan ko to bari mu ajiye mata amina muhammad dayi halimatu adamu tana nan kai kun ga tsohuwa da sauri zo ta nan zo ta nan zagayo ta nan taɓi ashe kafar a miƙe take wallahi tsohuwan nan ta ban mamaki matsa kai zo warje buga Allah Allah hukku jam Allah windu maradi jamul kinga kinga a a a a a da ta dayi ke dayi ne joda ne eh ga halimata da Allah hukku jam Allah windu maradi jamul masha Allah masha Allah eh amin to to a wane ne na ajiye ta ka ɗauka ne? wace ce mai sunan kike? tsohuwan nan na kira amina dayi? to ai mun ba ta ai to Allah sauki sai dai na sake kira ke ok amina dayi ina amina dayi waru waru waru ta wace gani amina dayi shekara kusan 68 yau Allah hukku jam Allah wani wara jabuni Allahu akbar amin amin asma'u adamu shekara 75 ina asma'u adamu tomo ba ta nan ko yalwa ahmadu shekara 75 yalwa ahmadu ina yalwa ahmadu ina take ina take yalwa ahmadu wankan ajabi wodi wodi Allah windu baraji Allah kunam jabuni ga wannan in baka mana samu lada waru jaba waru waru waru Allahu akbar amin amin amin amin Hawwa'u Muhammadu shekara 80 anguwar kan bariki tana nan tana nan ko ba ta nan ta yi tafiya? A'a, wane ne wannan? Wane ne? Hawwa'u Muhammadu, a wace unguwa kike? Kan bariki waru, war jaɓo. Allah, ka dena inda kira ka dena zuwa Ina hawa'u, zo ta nan, zo ta nan. wannan da ta dan ba mu wuri wannan matar ta dan matsa hajiya hajiya umma daga do warjabu jabu jabu jabu jabu Allahu akbar amin Allah barkidi to madalla in an kira ku kuna nan ku rinka faɗa kuna mai da ni baya asma'u adamu a wacan gwaki eh jaura musa allahu akbar ga ta nan at-takbir zo ki karba waru waru waru jabo allahu akbar at-takbir hawa'u musa shekara 75 unguwar tera hawa'u musa unguwar tera ina take allahu akbar a dade ana yi sai gaskiya masha Allah masha Allah jabuni daƙuni amin amin ai muna son addu'a tsofin nan a ƙur'ani ma da na baki yaushe tun shekarar bara Allah bari ku ga abin mamaki ku duba tsohuwan nan don Allah ku duba kai zo kawo min ita a ɗauke ni hoto tare da ita zo ta nan zo ta nan matso matso hajja warwaru ga Allah ta annabi tabbi ayi haba ni wannan da ba don ki tsufa ba ai da na cika ta da ke ai amma ina ku duba ku duba wannan alqur'anin ku duba aiki alheri shekara hudu da na bata shi ku duba tana karanta shi ku duba albarka dan Allah ku duba ta kusa gama shi Allahu akbar ku duba fa shekara hudu muka bata Qur'ani ku duba kullun za ta zo karatun nan da shi take duba ku duba da tijuwa waɗannan Allah ya musu albarka Allah hukku jam Allah wanda waraji kai kai Allah ya saka da kai ji jikan ki ko to jikan naki ma ta zo zan bata Qur'ani ai tun da ke a a eh ke zaki kai da kanki to gobe za a zo miki da sabon Qur'ani na Kano wanda daga Kano na kawo shi Allah hukku jam na gaya muku waɗannan tsofaffin da ba sa fashi fa duk shekara wallahi karatun nan zuwa suke ƙoƙari ne da su ka gani ka zo ka ta ba wa 'yan Allahu akbar wata ma a ɗauke ta a kai ta aure inugu ka neme ta ka Adamu Adama Muhammad shekara 90 Adama Muhammad Allahu akbar kai masha Allah at-takbir to Adama jabu masha Allah wodi wodi wodi wodi madalla wodi Maimuna Muhammadu shekara tamanin maimuna muhammadu kina nan to wodi ka wani amika mata ba sai kin taso ba jabu ne ka rika hada da ledin da atamfa a ciki amin amin ya gode adama muhammadu shekara 78 unguwar zadawa kai kai a haka unguwar zadawa ba ta nan ba ta nan ko tana nan ba ta nan ko to shi kenan za ina take ina take bayar Allah ta karba to kalas shi kenan mun gode zara'u muhammad unguwar makaranta shekara saba'in da takwas ka tsofaffin nan suna dadewa a duniya fa kai Allahu akbar Allah sa albarka akwai leda a ciki mun gode amina abubakar shekara ɗari da wani abu unguwar sarkin yaƙi ɗaya ƙwarai kuwa unguwar sarkin yaƙi tana nan amina abubakar unguwar sarkin yaƙi ba ta nan ko? ba ta nan? to shi to ai ban ganta ba to sai ta zo in ta zo a turo ta hadiza ibrahim tera shekara 90 ina hadiza ibrahim tera allahu akbar masha allah dattijuwa am allah hokku jam allah windu baraji bi mana amin allah hokku jutal balde sannu mo don to wai hadiza ibrahim tera ina hadiza ibrahim tera o na gane ki tera kina zuwa a ce tera allah sarki a daɗe ana yi sai gaskiya ce ne ka duba tsohuwa tana haka Allah kaza ayi da ƙarfinta Allah ƙara lafiya madalla madalla mun gode ƙwarai da gaske masha Allah uwani abubakar shekara casa'in da takwas uwani abubakar uwani tana nan Allahu akbar a a ɗan dakata dakata an yi biyu an yi biyu ke uwani a wacce unguwa kike? Eh? A ba Aisha ta bane, ban kira Aisha ba, ba Aisha bane. Amina na ce. Eh, kuma kin ga hoton baki bane. Ya na ga mutum biyu ne kam. A noyen da ma waru. Uwa ne Abubakar ko? A wacce unguwa kike? To, ke kuma a wace unguwa kike? Ke mai sunanki? Eh? Adama? To ba Adama ba zauna za a kira Adama. Ke ma ba Adama aka kira ba. Ke ma uwa ne kin ga wannan hoton ai ba ke bane ko? Duba sosai. Eh? Ban ji ba.
Ni ne wannan.
To faɗa kowa ya ji a duniya.
Ni ne wannan. Wani Abubakar.
Ke ce?
Ni ce malam.
A'a. To a lokacin kina yar yarinya yarinya ne koya ne?
A can muka ɗauka malam.
Allahu akbar. Allahu akbar.
Tare da da cabbe ladan.
Ban ji ba.
Tare da cabbe ladan.
Allahu akbar. Kun san shekarun da muka zo mai kyamara muka ɗauko muka ce ya ɗaukan mana hotonsu. Ki duba tsohon nan bata manta ba. Habba, ai malam wannan kwakwalwarsu tana aiki ba kwakwalwar taliya da indomi ba ne ba. Dogani, Allah hukku jam, Allah ya albarka, Allah hukku, Allah ya jabu, amina, amina. Amin mun gode, mun gode, Allah saka da alkhairi. Madalla, shikenan insha Allah, je ki. Leda tana ciki. Eh, ai an gani ne saboda Aisha to Alhaji Sule Kobo. ina aisha da alhaji sule kobo tauri sauri ki gani iya hankali karki je ki rushe kafar taki eh dama kafar ta yi shekaru shekara wajen saba'in da wani abu ai ba wasa ba tamanin yanzu kam Allahu akbar na gane ki ke ma dai na gane ki dai ashe har yanzu kina zuwa Ni ni ce aka fara ɗaukar hoto na a wancan.
me kika ce wai Ni ni aka fara ɗaukar hoto na a wancan gidan yau shekaran mu takwas.
Allahu akbar yau shekaran mu takwas Allahu akbar wannan wannan da an tuno lokacin tana yar budurwa da an sha mamakin abubuwa inna wuro ya yaji shekara tamanin da biyar inna wuro ya yaji tomo inna wuro ya yaji tomo Allahu akbar kawo ta kawo ta muganta kawo ta kana inna wuro ya yaji anna wuro ya yaji Allah sarki ko idon babu ne kam to Allah sarki idon baya gani gashi Allah sa albarka mun gode mun gode Hadiza Gambo shekara 75 Hadiza Gambo Allah sarki ya ji Hadiza Gambo waru waru ga Allah waru ga Allah Me rama Abubakar shekara 85 ina Hadiza Gambo to masha Allah ka Allah mijinki ya rasu Allahu akbar Allah ba da haƙuri amin amin kin zama uwar marayu ina me ramu abubakar me ramu abubakar tomo tana nan to kawo a miƙa mata kawai ina me ramu ku miƙa mata kawai an tabbatar ita ce to ba ta me ramu godi godi kasuwar da ke ko ƙwarai da gaske mun gode hadiza kawo titi shekara saba'in da biyar hadiza kawo titi ina take ai matsalar kar in zo in miƙa ne bai shiga hannunta ba to a miƙa mata a aishatu malam hassan shekara 90 ina aishatu malam hassan allahu akbar warwa aishatu aishatu malam hassan eh allahu akbar warjabu masha allah to mun gode maryam adamu shekara saba'in da kusan biyar kan bariki ina maryam adamu kan bariki ita ce to ku miƙa mata laure adamu shekara casa'in da shida laure allah sarki laure ga ta nan ba ido ma ina jin idon ya tafi eh laure Allah sarki Allah sarki ga laure ko tsima da riƙe tambanki da leda a ciki idon ma ya tafi laure kam sai haƙuri Aishatu Adamu shekara saba'in tashan magariya to a wannan mai gilas kenan ai Abdu ya kamata ka sa mini mai gilas Aishatu Adamu tashan magariya mai gilas Allah ya saka da sai jabo Aishatu Sulaimanu kai garin nan akwai Aisha duk tsofaffin nan yawancin su kowa Aisha kai garin nan ana son Aisha wallahi tana ne ita ma shekara 70 da wani abu to a wannan ga, ga mutumin naki ai ni ma ai da ba shi na bawa ya baki ai gashi mai kyamara ta ce ita ta samu miji cikin masu kyamara To, kuma kuma ku ga abu mama sai ta zaɓi farin ciki fari sai ta zaɓa ta ce shi take so a ɗaura musu aure na ce sai ta kawo sadaki mai kauri tukunna Allah ya saka da alheri Aisha Umar shekara kusan 80 da wani abu kasuwar rake ta karba aiko to to mun gode Allah saka jabuni ita ma kafa ina jin babu Zainab Umar Inna shekara 80 tashan magariya unguwar Bare tashan magariya unguwar Bare ina ne ba ta a miƙa mata ba sai ta taso ba Zainab Muhammad shekara 88 anguwar kan bariki wata bot mai shekara 88 Zainab Muhammad to ba damuwa shikenan mun wuce ta Aisha Tusali shekara 80 ita kuma bakoshi anguwar bakoshi ina ne Aishatu Mu- Muhammadu iya shekara ɗari da biyu. Ba ita ba ce kai? Ba ita ba Ina, ina Aishatu Muhammadu iya. Jama'a kun lura kowa Aishatu ne a cikin matan nan? Ta, Allahu Akbar. Gaskiya ana son annan Muhammadu a garin nan. Allah ya saka. Jabu Aishatu. hajja jago Allah sa albarka Allah sa albarka masha Allah jummai magaji shekara 80 unguwar bakasi kumo jummai magaji ina take to jummai magaji masha Allah gashi gashi gashi Hawwa'u Hawwa'u Muhammadu shekara 90 duk wacce take mai matsalar kafa to a batta ba ita taso ba ina take to a tabbatar an miƙa mata anguwar dakkici tashan magariya ba ita bane ba ita bane ko to Aisha tu Umar kun ga Aisha ba yanzu shekara 70 shekara 80 kai unguwar bayan sakatariya Allah ku dan Allah wanda baraji Hafsatu magaji shekara 82 Hafsatu magaji tana nan to kawo a miƙa mata kafa kafa kafa ba kafa a'a to an samu guda biyu to ai ga ta can kai ba ga ta can ba an ce ga ta can waye a'a hoton da wannan ita ce mana gashi nan wacce wannan ga ta tana zaune shi ne to miƙa mata nata yawwa Aisha Adamu shekara saba'in Aisha Adamu waru taso wace unguwa kike wace unguwa kike Aisha aje Aisha ba ita bane ba ke bace wannan wata tsohuwa ne farasol unguwar black market ba ta nan ina take ga ta can tana zaune ita ce
ita ne da kika yi fara yanzu ko yau kin koɗe Allah ya saka da alheri to ba damu Allah sa albarka da kuni ba dalla ba dalla Najeriya kenan ta fada hannun mu sai addu'a Hadiza Ibrahim shekara 80 unguwar Tera ina Hadiza Ibrahim tana nan Hadiza Ibrahim eh tana waje ko Hadiza Ibrahim tana zaune tana nan tana da to ba ta kai abdu ni ba waɗannan tsofaffin fa ya isa su ne mutane na a bi su a hankali ina ji yawa a kansu yanzu zan ru- zan zan rufe karatu na in sallami kowa da malam da warin na gane Aisha tu Abdulkadir shekara 72 unguwar Shodari ina suke an ba ta ko to ba damuwa aishatu abubakar shekara 74 unguwar shaudari ku shiru a saurara unguwar shaudari aishatu abubakar na aishatu abubakar Aisha da Muhammadu ahmadu abubakar ba ita bace wai ta kira aka ce ta wuce ne na aishatu waye aishatu abdulkadir na kira kuma na bata Aisha da Abdulkadir ba ta nan eh ba ta nan
to jama Aisha ta Abdulkadir Habiba Adamu shekara sit- ta saba'in unguwar Shodari Habiba Habiba Adamu ta zo na ba ta zo ba ko ta zo ba ita bace wannan ke unguwar ina ne Habiba waye sunan ki waye
Aisha da waye Habiba ne wannan ba Aisha ta bane. Ta zauna. Amina Abubakar shekara 73 Akwai Primary School. Tana ina? To shikenan. Zainabu Abubakar shekara 85 unguwar unguwar kwata.
tsohuwan nan ta zo ta tsohuwan nan Ina take?
wanda ba ta jin nan Tsohuwar da ba ta ji din nan. Tana ina?
tana nan wurin nan muka kenan nan eh ba ta zo ba
Ka duba abun mamaki tsohuwa ce ba ta ji fa amma tana zuwa karatu. sai an tabbatar tana nan tukunna je ka kai mata Fatima Aliyu shekara 90 anguwar makaranta Allahu akbar ita ke ce waye eh a ai wannan duk waɗanda na ba su ne shine ai Amina Abubakar ke ce eh ba ta ita ce na farko Allahu akbar at-takbir ina Fatima Aliyu Fatima Aliyu ba ta nan ko unguwar makaranta Hadiza Gurama Bello shekara 80 waye wace ce wace ce a ciki sunanta waye sunanta tukunna sai an faɗi sunan me sunanta hadiza guna bello ba hoto shikenan hadiza abdullahi shekara 82 unguwar makera tana nan Allahu akbar ga unguwar makera tana nan a bata masha Allah jaguni mai kamata imran Hawwa Abdullahi shekara 75 unguwar Tera ina Hawwa Abdullahi unguwar Tera Allahu akbar Allahu akbar to ma da lamika mata kai mika mata Salamatu Abdullahi shekara 90 unguwar Shodari ina Habiba Habiba waye Habiba Adamu Gosho Dari ba ta Fatima Aliyu fa unguwan makaranta babu eh a a a a wace gashi eh yawa ba ta Salamatu Abdullahi shekara 80 gaskiya abu ina ga ya kamata ka nemo mana mai kyamarar nan ya daɗa ɗauke mana hoton tsofaffin nan saboda ganin hoton a basu zai fi kyau Allah ya saka da alkhairi an bo an ne ta salamatu salamatu ko to Allah ya saka mun gode kwarai Aishatu Husaini shekara 80 unguwar Shodari ina take unguwar Shodari bata zo ba Hawwa'u Husaini shekara 70 unguwar Shodari shekara 70 unguwar Shodari wace ce sai an tabbatar abu duka tabbatar ita ce ba shi to zan maimaita na ƙarshe ita ce Zainabu Muhammad shekara 80 Zainabu Muhammad yawwa Allah sarki a bata Hawwa'u Muhammad shekara 90 unguwar Dakkiti tashan Magariya ba ta da lafiya kafanta kwana uku ba ta zo ba waye aka aminta za a ba ta mamanki ne ba ta to Allah ya saka ki ce muna gaishe ta ki ce kafan nan Allah ya mika da ita Aisha to Abubakar shekara 74 ungo shodari ina take ina zuwa Aisha to Abubakar ba ta nan dan dinnan na ba su mala na ba da nan Amina Abubakar ina amina bakar a'a aisha abubakar ne shodari ha wannan ba ita bace wace kuwa kai ne kasa amma ta ce sunanta amina ita ta to madalla amina ina amina abubakar unguwar akwai To ina Aishatu Husaini shekara 80 unguwar Shodari. Ɗan Shodarin nan duk ba su zo ba kuma gashi unguwar mu ɗaya da su. Ba su zo ba. To Allah ya sa albarka. Muna godiya kwarai da gaske. Allah shi ba da lada. Allah ya ce muka ƴan hizba. Waɗannan tsofaffin ku buɗe musu ƙofa duk su fita ta nan. Dan na gama sauran sai gobe. Sauran sai gobe sauran. Na gama da tsofaffin. Ina list ɗin waɗannan mutane. Ina yaron nan ɗan agajin nan. Ina list ɗin nan. a buɗe musu iya tsofaffin kar wata ‘yan daura ku tsaya kan ku tafi akwai sunanku wannan mutum biyu ne kaga ba su ba sunan wannan tsofaffin su fita ba ta kawai ba ta ta wuce mata kaga wannan ka gani ka gani ai nan absent shi ne ba samu ba To, saura ‘yan Allahu akabar ko? Da Allah buɗe musu ɗan fita musu ɗan shamu iska a wurin nan, ki je Allah kiyaye. Yawwa, sai kuma rabon kayan abinci, akwai taliya, akwai makaroni, akwai shinkafa, akwai gero, wanda za mu raba yanzu insha Allah. Da Allah sai hakuri ki fita. ‘Yan hizba ku buɗe musu hanya. Ku je, ku je, ku je sauran an gama sai gobe kuma. Eh. to to to to to muna jira yan hizba ba ku aiki ku waɗannan ba za su fita su gida ba abdu ku dan ba muri da Allah a buɗe hanya ka ajiye wannan abin ku buɗe hanya ku ajiye.
shi ne muke da Ai, kana da hira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله كسورة رأى كرا سننك دو وانت أكا كرا سننك بتجبع زن وچه تاني كوي أزونا أزونا su wuce ku tafi da Allah ka daina wani surutu ku sallame ku ku je sai gobe ku je ya isa haka da ke da ke sai gobe sai dan gobe na'am na'am na'am hanya abu da hanya agaji ku bude musu hanya waɗanda suwa suke tashi ku zauna ku zauna kowa ya zauna ɗan yin ba a zauna kowa ya zauna ke ku buɗe can ku tura gaba Maryam Adamu Maryam Adamu lumbuda ne ko ina Maryam Adamu lumbuda ta so Allahu akbar zai karba ina take yawwa zai karba a takbir maza fita duk wacce ta karba ta fita kawai ta tafi Fatima Adamu Jauro Musa Fatima Adamu Jauro Musa Masha Allah kai ka aje wannan abu ka rabu da su kai aikin da zaka yi madalla Allah sa albarka ki fita fita fita fita duk wacce ta karba ta fita kawai Maimuna Muhammad unguwar unguwar tike ne ko ina Maimuna Muhammad unguwar tike at takbir waɗannan kaga su buɗa su buɗa ɗan hizba ne aisha ta abubakar unguwar kute unguwar kwata aisha ta abubakar ya na yanki tsohuwa wannan yara ne suke zuwa bake wannan eh abuda to masha Allah bismillah jamila abubakar mega unguwar mega jamila abubakar unguwar mega bismillah dauki maryam abdullahi bayan sakatariya maryam abdullahi bayan sakatariya a takbir kai ku ban biro mai da Allah Aishatu Muhammad Lamido ungwan Lamido kaga duk wacce ta karba kar ta koma ta fita bata bata Aisha Ummi Buba bayan tasha Ummi Buba bayan tasha kowa ya zauna kunga kunga duk kowa ya zauna su zauna a zazzauna a zazzauna a zazzauna a zazzauna ba sama kuma fatima sa'idu bakin jibilu ke kunga duk ku fita ku je ku zauna da wannan ku shiga can ku je ku zauna da wannan ai sun zauna can baya za ku bi. ku shiga can ku zauna da su To, masha Allah. Fatima Umar kan bariki. Fatima Umar kan bariki, tana ina? Zauna, zauna, zauna. Ina Fatima Umar kan bariki. Awa, ta zo mana, ɗauki ki tafi, fita fita. Hafsa yaya bayan tasha. Ke, ku daina bari suna koma su fita ko haka ko haka. Ɗauki ɗauki ɗauki. Aishatu Usman Jauro Musa. Dan Allah ta tafi wannan jiki. Aishatu Usman Jauro Musa. ina take jawar Musa yalla sauri da jikinki Husaina Usman unguwar tsamiya Husaina Usman unguwar tsamiya Ummi Magaji unguwar makaranta kai duk wata tsohuwa ta bannan duk su bannan duka tafi Maryam Usman Adamu Jauro Musa ina Maryam Usman Adamu Allah ya sa albarka Maryam Usman Adamu Jauro Musa dauki bata magaji ina Maryam Usman Allah Allah Amina Muhammad garin Liman